فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته yau muna ashirin ga watan daya watan al-muharram hijira alaihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina a shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da uku wanda ya zo daidai da ashirin da tara ga watan takwas a gregorian kalanda dubu biyu da ashirin da daya wannan shine kasar na ashirin da biyu daga cikin jerin jiyar karatu cikin littafin fannin ta'amur بين الزوجين نتاهم قبيلة الشيخ القارئ محمد صديق المنشاوي الله مدعوك نسألك يا مسلمة من جمع وإيمان كراتوبة sakamakon mutururuka da suke daita buzurowa a cikin harkoki na da'awa amma yanzu an kora insha Allah ta'ala mun kwana a babi da yake magana a kan latin shafin a bizarutatika anifa kada mutum ya shagaltu da matar shi ta hana shi biyayyar allah ta hana shi addini to kullum idan mun zo ba ana nufin ke kuma to tun da an ce mutum ya kare shagaltu da ya ra'a ke kuma ki shagaltu da shi ki bai ra'a a da ke da shi kowa ana bukatar ya shiga taitayensa dangane da mu'amalar ɗan uwansa kada ya zama to sanadiyar alaƙa su ya zama ya bar tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala yana daga cikin abin da Allah ya ja kunnan mu a kai cewa abubuwan mu na duniya kada su hana mu yin biyayya ga Allah ya sa Allah ya kare zargin waɗanda suka fi wa duniya sai ta yi alamuna zahirar min alhayatin duniya wa kuma an al'afirati kuma gafiruna duk wani abu da ya shafi duniya sun san shi amma lahira kuma sauran kana sun gafala sun manta da ita to mun gama da wannan babi yau za mu tashi akan ainihin bayyana zaujatika idan mutum Allah maɗaukakin sarki ya haɗa ki da mata har guda biyu to ana buƙatar ya yi adalci tsakaninsu ta hanyar zamantakewa wato kada ya ainihin wato karkata zuwa guda ɗaya sai ba idan karkata ce wacce Allah maɗaukakin sarki bai haramta ta ba ma'ana karkata wadda take tana da alaƙa da soyayya da zuciya wato so da namiji yake yi wa matansa daban-daban ne yadda kake son wance ba haka kake son wance ba kuma kuma matansa nan za ku ga kan ba'adin ke da ita kin san wane ne ya bambanci wajen biyayya da da'a da miji kin sani ta fi ki da'a da mutum tsakanin ki da Allah to kuma yadda kika yarda ta fi ki biyayya to ai ya kamata ki yarda za ta samu dama a wurin mutum sama da yadda kika samu dama to ashe wannan sun nuna idan da za mu kan ma'azanci a cikin waɗannan abubuwan to ba za a samu matsala da Allah ko kuma sarki ta cikin suratul nisa sai ce wa atul yatama amwalahu ku ba wa ma abunan marayu dukiyoyinsu wala ta tabaddalu khabitha bil tayyib kar ku canja kyakkyawa da lalatacce batacce wanda ba shi da kyau sai ce wala ta abubu amwalahu ila amwalikum kar ku siyar da dukiyar zuwa da dukiyar ma'ana cinye dukiyar ku ta zama tasu da dukiyarsu ta zama taro inna hu kana huba lalle wannan ya zama tauba bi ma'ana ithman aw dhanban aw zulman kabira wanda yake mai girma zulmi ne laifi ne wanda yake mai girma sai Allah ya ce wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama idan kuna ganin ba za ku iya adalci a cikin abin da ya shafi marayu ba to kan ku kuma kama ku ai ma halala ku ku aure abin da ya halatta muku ya muku dadi minan nisa'i na mata masna ko dai ku aure biyu wa fulat ko ku aure uku uku wa ba ko kuma ku aure ainihin wato kurkuru sai Allah ya ce fa in khiftum Allah ta'ala idan kuna tsoron ba za ku yi adalci wajen zama da su ta hanyar kyautata musu ba da kawai da ta da amma da ta kaimanu ko da ruwa ya ɗaya ko ma ba kwar da abin da dama ku ta mallaka muku Allah ya ce zalika adina wannan shi ya fi kusa Allah ta kuma a karku karkata ku yi rashin adalci to wannan sai nuna mana ashe ana buƙatar al'adu bainan bainan zaujai shi yasa Allah sai tsawatar cewa in ka san ba za ka iya adalcin kyautata musu ba shikenan sai ka auri guda ɗaya a ka zauna da ita har mutuwarka ya zama to ba ka auro su da yawa yadda za ka musu rashin adalci ba a rashin adalci wajen ciyarwa da sauransu kamar yadda na ce ana nufin adalci wajen ciyar da su da tufatar da su da kuma biya musu bukatu amma in magana ce ta adalci na so wannan kuma ba a za a kama ka fadar ka karkata zuwa ga wata matukar ba ka fito ka bayyana abin ƙara wacce ta gane cewa ka fi son wanta a kan wanta ba ko kuma ka fito da son ya zama yana cutar da wacce ba ka so sosai to in ya zama yana haifar da cutuwa to ana kuma abin ya zama da bayan matsala amma in dai baya haifar da cutuwa dan ka bayyana soyayyarka ga wata wacce ka so sama da ɗaya saboda wataƙila ta fito ta maka wannan babu ne ya sa ana mabukatin sarki ya ce walan tastati ko an ta'adilu bainan nisa walau karasu ba ku isa ba ba za ku iya ba ba ku da damar ku yi adalci tsakanin matan ku ko da ba kun yi kwarayen haka sai Allah ya ce wala ta yi kullum mai ne ba ta roha kan ku annaka amma kan ku karkata gaba ɗayan karkatuwa sai zama kun bar wancan da kamar wata rafiyayye riga wanda ba mai saka an gani Allah ya shirya da malam ya ce al'adu misbahu sa'adati fil hayati fi adalci janar wato fitila ce ta yin rayuwa mai daɗi idan aka ce tsakanin mutane a wani adalci janar gaba ɗaya za ka akwai zamantakewa mai kyau yanzu ko shi ba gaba nan da kuke ga kuke tafar masu a kansu ai abin da ya jawo matsala tsakanin mu da su shi ne rashin adalci ba sa mana adalci wajen jagoranci da suke mana amma inda suna adalci ina ruwan da su kawai sai haka su yi tamu su haka su shugabancin mutanen karantarwa kowa ba sai ya kama wai ba haushe ya ce wai kowa da kuma da ya karɓe shi ba makocin mai akwai ya sai kura ya ce kai kuma karasa mai zaka yi kiwo sai kura ya ce kowa da kiwon da ya karɓe shi kai na akuya ne ya karɓe ka ni kuma na kura ne ya karɓe shi na fata a fahimta ma'ana su shugabanci ya karɓe su mun kuma karantarwa Allah ya ba mu ta karɓe mu kenan sai mai kai kowa ya kama harkar gabansa imamu ali bin abi talib Allah ya masa rahama yake cewa rabina qismatal jabbar bina lana ilmu wal zuhari ma yace mun yarda da kaso da rabo da Allah ya saka mu mu ya ba mu ilimi yace mu karanta sauran jama'a garin da magari kuma ya ba su dukiya yace su ta wada da shugabanci ba ma matsalar shi ne ba za a yi adalci ba kuma sai a ce mai shiru kan mai magana to ka ba zai yi ba ka ba zai yi ba yanzu idan kun ɗauki irin batar na na muna darasi ne a kan abin da ya shafi harkar mata idan kun ɗauki irin batarraɗar da yanzu aka yi aka ba a auren da aka yi a kwanan nan ɗaya daga cikin ƴaƴan shugabanni ko a ga cek awai da aka raba kai ka ɗauka shinkafa da kaza ne a cikin cek awai a cikin cek awai ne wanda yake ɗauke da ne iphone abu da ka sani manya-manyan wayoyi masu tsada na sama da dubu ɗari biyar an gane da tap ne suke irin ta ne ko ne ce tap ne ko irin ai abin nan din nan wannan me sunanta wannan babbar wayan nan wanda har kamar kwamfuta ipad ko da irin ta a ciki ga kayan ka za ka wasu suka ce abin da ke cikin kowane can awai akalla ya kai kusan miliyan ɗaya da dubu ɗari ni na ɗaukar dubu ɗari hudu ne ranar na faɗa aka ce ai ya fara miliyan ɗaya kuma an raba mutane sun kai mutum dubu shida amma maka kimanta a daidai wannan lokacin akwai ɗaliban islamiyya na can gida wanda aka sace su kusan mutum ɗari da wani abu har an daga filin islamiyya za a sayar a je a karɓo yara yanzu dan Allah mai wannan dukiyar tunda an ce wai wani bawan Allah ne fi sabilillah an ce ba wai shugabanni ne wani bawan Allah ne bawan Allah an gani mai neman lada a wurin Allah da Allah an tambaye ku yanzu ladan da zai samu idan ya kai wannan dukiyar aka kwato ɗaliban tanga ɗaliban islamiyya da aka bo gaba ɗaya kusan makarantar aka yashe su aka da su ana neman naira miliyan hamsin ladan da wannan zai samu wajen kwato waɗannan yara anya ba zai ninka a kan ladan da zai samu wajen raba waɗannan a wurin biki ba ko ba haka ba mukaddara an ce wani bawan Allah ne wani bawan Allah ne yana neman lada kai wato an raina mana hankali a ƙasar nan billahi la ilaha illa Allah jirage ba private jet da suka sauka a Kano sun fi guda ashirin da biyar guda tamanin da wani abu jirage kawai wanda suka sauka a Kano sun je daurin aure jirage kawai amma ba mu nan muna nan ba mu da ruwan sha ingantacce ba mu da wutar lantarki ba mu da magani a asibiti ba mu titi ba famfo ba ba ba ba ta baki da wani kare ba ba ba ta hata mana yawa da ku ba mu ba zai rubuwa wallahi yasa in ba za a yi adalci ba to ba za a taɓa zama lafiya ba kuma wannan adalci ba wai a gidan aure kuma yadda yanzu ne magana ba duk a rayuwa ta ba daidai ba adalci to ba za a zama lafiya ba annabi Sulaiman da ke adali ne adalin annabi ne manzo aka ce a zamanin shi ana zama garke ɗaya da kura da akuya kai dai ka san abin da ya sa akuya tana kallon kura kura tana kallon akuya ba wanda ya taɓa wani kai ka san maganar ba ƙarama ba ce saboda tsabar adalci irin na annabawa ana zaune ga kura ga akuya ba wanda ya taɓa wani ga zaki ga damusa ga jakin gida ga hadawa kalla an man fulani ki ga yadda zaki yake yi wa jakin gida idan yi sufa ba inda yake tafa sai makogoron shi haka ne to amma a zamanin annabi Sulaiman ga ga jakin gida ba wanda ya taɓa wani saboda ana zaune lafiya an yi adalci yanzu ga nan kasa tana ƙara ganin cewa wanda ya kamata a ji tsoron Allah a gyara wasu abubuwa kasa sai ƙara cewa take yanzu maganganun da wasu fastoci suka fito suka yi a cikin kwanan nan akwai wani fasto wai fasto ɗaya rikici shi sunan sama kenan wai fasto ɗaya rikici karara ya fito ya ce kawai kiristoci su nemi makamai kawai su kashe musulmi karara ya fito yi bayani ya ce su su ba za su yadda ba don haka kowa ya tashi ya nemi makami yanzu don allah yanzu in wani malamin addini ne ya hauka mimbari ya zo ya waɗannan jawaban na rantsa muku da allah da yanzu yana kamar wallahi ba zai yi awa ɗaya mai kyau ba a ɗaure shi ba amma a ƙasar nan aka samu masu irin wannan jawabin saboda tsaba rashin adalci irin na ƙasar nan kuma suke yin su zauna lafiya ba zan saka abin da ya gaba ɗaya ba na sa ne kan ya zama misali kawai ya zama hujja duk wanda zai nema abin ga ina yana tsayawa kan social media facebook ne instagram ne twitter ne duk ga shi nan ana wasa ya fito ƙarar ya ce najeriya ba ƙasar annabi muhammad ba ne najeriya ƙasar yesu kiristi haka yi fara za ku ji yanzu wannan ba rigima ba ce da neman fitina ya zagi shugaban ƙasa janar muhammadu buhari ya ce banza ne shi wanda in wani malami ne na addinin musulunci ya fito irin wannan maganganun da tuni yana kirikiri saboda rashin adalci da ake mana a ƙasar nan akwai wani ma wanda da da lokaci da na saka ku fitowa ya ce kill them ko kashe su ƙarara to da wannan ne ake so a wurin lafiya a ƙasa kuma suwaye suka fara wannan abu asali abin da ya jawo wannan rigimar duka wasu bayan allah ne sun taso daga wata jiha sun zo za su wuce ta jos aka tare su kusan mutum ashirin da biyar suka kange su gaba ɗaya suka dinga saka kansu a kwalta suna ɗaukar dutse suna kwamfaka musulmi kiristoci suka tare suka kwamfaka kawunansu a kan suka kashe su gaba ɗaya kuma suka dinga ɗaukar sanawa a duniya aka yi kirkira malamai suka yi kirkira gwamnati ta ɗauki mataki in tana so a zauna lafiya ba ta iya yin wani abin kirki ba shi ne kwanan na aka samu wasu ma suka tare kiristoci suka karkashe su shi ne wannan rikici ne ke faruwa a yanzu yanzu jiya nan nake ji majalisar jiha ta jos plateau ta bawa shi gwamnan plateau sati biyu a kan ya kawo ƙarshen rikicin da ke faruwa a plateau domin wani abu da zai baku mamaki mu lokacin da suka kashe mana namu ba wanda ya tada hankali ɗiban su aka yi aka je aka yi musu wankan gawa aka yi musu sutura aka kai musu makabarta aka burne su kuma malamai suka bayani da cikin wannan ta bayaninsa akwai gwani muhammad adam garkuwan ƙwa'ani wanda kwanakin ba ta wannan ziyara har yi jasar da juma'a muka yarda tare shi ya yi jawabi a kan cewa a zauna lafiya kada a yadda wani ci zai ɗauki mataki a hannunsa amma su da wannan abin ya faru da su ya suka ɗauki gawawakin a mota suka tafi har majalisar jiha suka je suka sauke gawa mutum a bakin majalisa suka ce su ba su yadda ba sai an ɗaura musu banza wato kuna ku ne zan tafa ku muna mu yadda banza na fata kuna fahimta ba na ku ne tsarkaka ku ba isa a taɓa su ba na ku ne da banza to ba a dalilin wannan shine suka fito ƙara suke cewa lallai lallai dole ne a ɗauki mataki a akan wannan to shi yasa kalmar al'adul misbahu sa'adatu fil hayati da malam mai shawo ya bude wannan magana da shi adalci shine mabudin rayuwa mai daɗi shine fitilar rayuwa mai daɗi wallahi duk al'ummar da ta waye gari ba ta da adalci a cikin ta to ba ta ba lafiya wannan shine ya zama duk tunanin da muke fama da su ku karatun asali ba ku nake ba akwai wanda na san suna jin karatu to sai sunan ki na ba ta fahimta Allah ya shirye da mu ya ba mu ikon gyara da aka yi cewa wa nurun kuma shi adalci haske ne yudhi'u lil usrati bil muhabbati wal ulfati haske ne shi adalci yudhi'u lil usrati wanda yake haska family bil muhabbati wanda yake jawowa ga ana son juna yanzu lura za ku ga cewa ko gida ne aka ce ga mata guda biyu ga 'ya'yan wannan ga 'ya'yan wannan sai zama mai gida yana fifi da 'ya'yan wannan yana bar 'ya'yan wancan za a zauna lafiya a gidan eh za a zauna lafiya a gidan ba za a zauna ba saboda ita wannan ta gane ba a mata adalci da ita da 'ya'yanta haka ne ko ba haka ba don haka dole a samu rikici da hayaniya amma idan da mai gidan zai fi tsoron Allah ya zama to duka matan da ɗa'in yana musu adalci da ya kamata ba za a zauna lafiya ba to ke sa idan kika ga gida ya yi kirkice to a binciki yaya mai gidan yake gudanar da gidan yaya yake adalci tsakanin matan ya yake sauraron 'ya'yan kowace amma mun waye gari akwai 'ya'yan mowa akwai 'ya'yan mai gora akwai 'ya'yan da ba 'ya'ya ba ne a zahiri in na ce ana nufin ba ya'ya ba ana nufin ba a ba su haƙoƙi na ya'ya akwai matan da ba mata ba ne ina nufin in na ce ba mata ba ba a ba su haƙƙi na mata a gida to ke sa dole a yi rigima dole a yi fitina ba zai taɓa yiwuwa a zauna lafiya saboda ba adalci kuma shi adalcin nan ana so ka yi yayin ka ne sauran da Allah bai zunka yadda kai ba ba ka da matsala annabi jama'a ko rabo ya zo yi saboda tsabar adalci idan ya gama sai ya ce Allahumma ya Allah haza wannan shine rabona fi ma amliku cikin abin da zan iya mallaka wala tamlilni fi ma tamliku wala amliku kar ka zarge ni cikin abin da kai ka mallake ni ban iya mallaka ko muna yara da idan aka yi rabo tsakaninmu sai a ce kowa ya ɗauka amma daidai sai Allah ko ko ba haka bane ma'ana ni ba yadda za a kasafta abu haka a ce wani bai dan wani kuda da dan kaɗan dan nan ba a ce daidai suke zai yi daidai in abu mai ƙwaya ƙwaya ne ko a ce kai ka ɗauki biyar wani ma ya ɗauki biyar to nan ma kuma idan girman su daban-daban ne yanzu misali a ce dankalin masu ko dankalin turawa a ce ga biyar ga biyar ai dole wani zai kuma wani girma ko da ɗan kaɗan ne to wannan ba ba za ka ce Allah ba zai kawo maka akai ba dan kai iya naka shi kuma Allah sai ya yi maka abin da ya faru wanda misali baka da ikon kai ka daidai ka to haka manzon Allah yake an samu wani sahabi wanda za mu zo mai magana sanar gaba matansa guda biyu suka suka rasu wallahi dai ko suka su a ne sanda aka koya a tsakanin su wacce ya kamata a fara sakawa da aka yi koya suna gawa wajen ba amma san da ya kuri a kano su aka ce to wannan ya kamata a saka wannan ta ci kuri a suna hukunce sannan aka sa wannan sai kuma aka sa wannan da biyo bayan ta saboda tsabar adalci ba sa raye amma san da ya musu adalci amma kai da ke munafukin Allah ne suna raye kana tare da su amma kana zalunta wata kana tuki da wata Allah ya sauka dan haka yake cewa yake yake jawo soyayya tsakanin gida wal ulfa da haɗin kai wata masu da kuma rike juna da mutunci wata samu da kuma yafiya kaga ana fahimtar juna ana yafiya juna ana kuma ragawa juna kafa kala ta'ala Allah ya ce mai kuma kaba da kuma nan nisa'i ba aure abin da yayi muku dadi na daga mata masana biyu wa thulatha da uku wa ba wa sai ce ba in Allah ta adilu fa wahida in ba za ku iya adalci ba to وعروقها في سورة النساء آية أنقل آية وقال النبي صلى الله عليه وسلم يحبنا على العدل بين الزوجات النبي محمد قوى صلى الله عليه وسلم ديزو ينا يمنا kwaitarwa dangane da auratayya da kuma matanmu da kuma yadda za mu zauna da su sai annabi ya ce man kanat lahu imra'atani duk wanda yake da mata biyu yamilu ma'a ihdahuma sai ya karkatar da bukatu da kauran al'amuran yau da gobe zuwa ga ɗaya daga cikin su al-ukhra ya watsar da ɗaya ja'a yawmul qiyamah yawmul qiyamah zai zo a ranar tashin al-qiyama wa ahadu shaqayhi saqitun ɗaya daga cikin gefansa ya shanye don haka idan ka ga mutum ya yi paradise a lahira yana tafiya one side of promotion ko gefensa ɗaya a shanye hannun a makara kafar tana ingishi to wannan ɗaya ne daga cikin wanda suka zauna da mata babu adalci yasa ba ƙaramin zalunci ba ne ke ki yi haƙuri ki bi shi ko da kin sai yana zalunta ki akwai ranar kin dillanci wani tun daga nan duniya Allah zai jarrabe shi haka ne kuma haka ba daga nan duniya Allah zai jarrabe shi ko dai ya auro wata ta gara shi a gaban ki ba da iya ta fatattaka masa sha'ani da rayuwa ta lalata man lamari saboda ya zalunce ki Allah ya yarda dai ki zalunci ba a barin sa tun daga nan da abin nan an je lahira wani zalincin daga nan Allah madaukakin sarki yake daura kansa a kan shi musamman zalunci na mata za a ga wata mata ba ta da dangi a kusa ba ta da yan uwa wata yan uwan duk sun rasu ba ma inda za ta je ta kai kara in ka ta kawo kara sai ta ji iri na muna wa'azi ita ta kuma makarantar islamiyya zo ka ce an gafarta mana wallahi ba inda zan je ne a duniyar nan da ke kuka ya sa na jiyo karatun ka na ce bari zo kawo kara ko za ka ce maka gashi gashi gashi gashi gashi abin da yake faruwa ka gama ta malam maka fara kamar baiwa a cikin gida ba adalci mutum ya ci mutuncin da keta ya zazzage ta ya hana ta abinci ya hana ta kaza ka gama ta ana complain ma ta haihu ya kai sau biyu amma mutum ba zai mata miki ba ba zai sa mata ko kayan shayi da za ta recovery ta mai da ɗan abin da ya zobe na lafiyarta ba ballantana ya sa mata a tamfar zan ɗaurawa ballantana ya siyo nama da za ta ci ta ɗan jajige jikin ta idan gawa hayyacinta ba zai iya ba in ka taɓa hayyaci ba ki da shi abin da za ka tambaya idan misali ka san ba ka da gidan mai saka auro ka ai Allah ya ce wal yasta'fil ladina la yajiduna nikaha sai ya ce a tayi mun nikim Allah wa fadli ko wanda ba su da halin aure to sakani har sai ranar da Allah ya ya wadata su haka Allah ya ce in dai ba ka da halin da za ka kyautata wa mace ka rike ta riko na mutunci to karka auro ta gara ka zauna aka kai ta fama da indomi a bakin mai shayi kana yi kana addu'a kana salati goma ga annabi ko ranar da Allah ya hore aka samu yadda za a rike ta da mutunci sai a ce a auro amma ka ɗauko ɗan mutane kai baka shirya zama da ita ba baka shirya rike ta ba baka shirya kyautata mata ba wannan ba daidai ba ne da haka matasa ku tsoron Allah ku yi mu'amala da matan da mu'amala da musulunci ya gamsu da ita ya amince da ita ta hanyar kyautata musu ta fannin zamantakewa ka zage kuma ka inda na in ka nemo yadda za ka yi karami da matarka kuma ka ci halal kar ka ci haram amma da yawa daga cikin matasa za ki ga cewa wasu ba su da yadda za su yi amfani da su a wurin kuma su sa ake ta su cutar da ita wani ma kuma ga ba abincin da za a ci ba sutura babu biki idan ta haihu babu rashin lafiya wata wallahi sai ka ga wallahi tallahi sai ta kira yan uwanta ne suke tura mata kudin da za su yi magani mata ce an aurar da ita amma har yanzu nauyin ta yana kan yayin da babban ta da kawunta ko ba haka wani kuma ne tana gidan mijin amma nauyinta yana kan yayinta in ta je asibiti aka rubuta magani dai yake kira yaya kana ina ce ina kasuwa ne to ka san halin shi na je ne a rubuta mu magunguna kuma na san ba sai ya zai ba ina ce to da ba kai kaɗai kaɗai ne mu a duniya haka ba da ya iya tun da yana son dole sai ta yi zaman auren sai ya ce tuko takardar da sai magunguna da aika mata in ba lalataccen namiji ba a ce matarka wai ɗan uwanta ne ke kula da lafiyarta kai kawai tsakaninka da ita ka tuka ma tuwo in dare munafikin Allah kuma ka lallabo wurinta munafiki shugaban munafikai Allah ya sauri wala ma abin kun zumun dira ku ya hakuri matsaloli ne suke zuwa gaban mu abin abin takaici wani in kana dangantaka da yi wallahi kullum za ka yi abu ka nemi gudana kai masa mukan tsiya billahi da zai la ilaha illallah masa fata mata ka zo zame shi to amma ba ka da iko da mutum illa ya ka kai nasiha kai ka ba amma wani kes din in a gida ne har ma za a fara shi tun za ka falli itace billahi da zai ka daga mutum tukunna ka sai tashi Allah ya sauwaƙe to shi ne annabi ya ce duk mutumin da ya auri mata biyu sai ya karkata zuwa ga ɗaya daga cikinsu yana kyautata mata yana mutunta ta yanzu wata za ka ji cewa suna auren miji ɗaya amma za ka tuna cewa wallahi ma na gaban su da ita ɗaki na an nama ba ruwan su da ita kuma wallahi lafiyar sa kalau mun yarda akwai wani abun sihiri ne akan yi sihiri wa mutum a sa ya kawar ce wasu daga cikin mata to amma sihiri jinya ce kamar yadda zazzabi da waye in ka gane ba ka da lafiya ne ka nemi magani ma ba shi ke rama ga malaman suna nan suna ba da magunguna suna warware matsalolin sihiri da ayoyin alkur'ani da ke sauran zan Allah da magunguna na musulunci ka nemi da za a warware ke ma ki tashi haika kina cewa ki neman yadda za a warware amma kawai a zauna mace ta zauna wata da watanni kai wallahi akwai mata da ta buga mun baya ta ce malam tambaya nake da ita nace me ne tambayar ki ta ce mijina ne a gona da ke yi wata takwas da ya shiga ɗaki na ba ballantana magana saduwa ni sai nake ji a jikina auren baya domin akwai mata da suke fahimtar idan namiji ya kaurace wa mace tsawon wani lokaci ma auren da ba dai kuma ta kariya akwai mata da suke yin wannan magana da aka yi tana tambaya wai mai matsayin kwanan ta kina na kuma ba matsayin mata shi rashin kusantar sa gare ki ba abu ne da yake hukunta sanin ki ba in ba shi ya ce ya sani ki ba ko shekara dubu zai yi bai kusance ki ba wannan baya nuna kin zama makarwar ko kuma kin sau baya nuna sai idan ya bayyana amma tsabar yadda ya wance kali da ita ne ya yi watsi da ita take ji a ranta kamar ita ba shari'a ma ta kashe auren ba da baya banda maganar magani ta ce wallahi kwanakin baya ma ido na ne yake ciwo na je aka rubuta min magunguna aka rubuto da takardu na zo na miƙa masa ya duba ya duba sai ta wurin kemis da ya je sai ya ji an ce naira dubu takwas da ɗari kaza kaza kaza sai dawo kawai zai fara takardu yake tana bakan za ta je a rubutu maka maganin dubu takwas da haka shi ba zai siya ba yau ta ce to malam wata rana ya kaure ce mi ya zo ɗaki na ya canja kaya sai cire wasu kaya sai aji na zo ina shara ta ce tsabar yadda ba ma zuwa da ni da naga kayan ya cire wannan kayan ya ajiye ya saka wasu ya fita ta ce har zuciya ta kariya mace ko taɓa kayan makamai yadda ya ajiye shi zai ɗauka ya sa'a ta ce sai wata zuciya ne ta ce mu bai kamata ne kuma biye masa shi yana mun rashin mutunci ni ma masa rashin mutunci duk mun zama marasa mutunci gaba ɗaya ta ce sai na ci bari daga kayan na ninke su na ajiye ta ce wallahi tana daga kaya kawai sai ga kuɗi sun bugu a cikin sun zo ta ce ta zauna ta fi awa ɗaya tana nazari ta rabuwar minar zahiri wai tsunko daga sama ga tashi ya ce wallahi ta fi awa ɗaya tana da zai da takardar magani dubu takwas da wani wayi wayi ta ce dai ta ce to bari dai ta zaura ko dai ya yi mata wani tarko ne dama yana jan farfinta ta ce kwana ɗaya shiru bai ce ina wani ba kwana biyu ranar na uku ya zo ya ɗauki kayan ya fita bai tambayi kuɗi ba ta ce har kusan sati guda ga rage lafiya na kwakura ga babu samun yawa ga ɗaya babu kaza ga ɗaki ba abinci ba cikari ta ce kawai ba da sai ne shahara na ɗauki takardun magani na tafi kemis na je aka haɗa ma magunguna na rigijin Allah ya ce na zo kowane su gaba da shan magunguna matsalolin yara na na sauro abin abinci ba ne da ba da shi na sassaro waye waye na gama ta ce na kashe kuɗi ne kusan naira dubu ashirin da ɗaya na kusan dubu ashirin da biyar ta samu sauran sauran dubu ta ce ina nan a jere dubu daga na ji matsalar ɗari biyu sai na samu ta ce to yanzu dai kuɗi ma da sun kusa ƙarewa ina so ku san menene matsayin na wallahi yi ya ce ta ce shiru wani ba abin da ya ce ina so ku san me ta ce da kai alamun dai da kai san kuɗin nan bai san ya zo da su ya zo da su a rayuwa da gaske ta ce domin wallahi da kuɗi ma ta ce wallahi kuɗi yake da ke masu ma'ana ba wai kuɗi na wasa ba ta ce da aka mai matsayin wa wani kuma yana bayan kafin bayan kuma makarar ce ba wallahi ni ma wanda nace mata ke nace Allah ne ya fitar da ki ki Allah ba sa nan ba wa nace ai dama musulunci ya nuna matukar ba ci da ke da barna ba ba a zake za ki zuba ba ba katin waya za ki loda ki sai data ba in dai matsaloli ne na gida da lafiya da yara da makaranta da abinci da cefane miji ya hana ki kuma kika samu gara da duke kika samu gara da musulunci bai hana ki biya bukatun ki tsakanin ki da Allah jama'a kuna fahimtar magana amma in kika san ba za ki ki wasu bukatun ki da ba wajibi ba kina da tufafin sakawa kawai ka aika a sayo ta a bayan kuma kina da sakawa wannan wani zalunci kina da abinci wadatacce sai ki ci ai ba rama dan haka tafi marafata kilo biyar ki zo ki tura wannan ba ba a dace ko lafiyar ki kawo kawai ki aika shago ki ce siyo min yanci da dubu biyu dama na gama ba ma ko zuwa ba ki sayi data dubu daya ki subscribe ina fata a fahimta wannan ba ne ba amma ba lafiya ya ki sai magani kika samu hali a duke shi ki sai magani ba abinci ya yin cefane kika samu hali a duke shi ki yi cefane yara ya biya musu kudin makaranta kika samu dama a duke ki biya jama'a kuma kun ta magana da musulunci da ana kiran da aka ce mata Allah ne ciyar da ke baiwa Allah kuma na babban sai sake ciyar da ke a nan gaba kace amma ba kace ya zai yi da shauran kuku na ce ki ajiye su daga kin zuba ce banan ɗari biyu zaro ki siyo har sai sun ƙare Allah maɗaukakin sarki ya yi ya kawo mana sauƙi da kuma ba mu ikon gyara amma dai gaskiyar magana wasu mata ba a musu adalci wajen zamantakewa duk da cewa su ba wasu matan suna da matsala ba ma dai yanzu babu su ne ya zo dole ne ko mu gaya wa kuna gaskiya ai wata kuma na jira akan ku ba na muku da dariya ko so yau na jira akan mu an gane ku da aka yake cewa wa kana nabi sallallahu alaihi wasallama yuqassimu baina nisa'i ko yuqsimu baina nisa'i ko yaqsimu baina nisa'i annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin rabo tsakanin matan shi fa ya ali sai ya yi adalci tsakanin su thumma yaqulu sannan sai ya faɗa ya ce اللهم هذا فعلي فيما أملك يا الله wannan aiki na kenan cikin abin da zan iya mallaka na cewa a yi kaza ko kar a yi kaza ma'ana cikin abin da zan iya yi na adalci tsakanin su fala ta lunni fi ma tamliku wala amliku Allah kar ka zarge ni cikin abin da ban iya mallaka sa kai ne kake iya mallaka sa an gane magana da kyau wannan hadisi a imam ibn maja ya ainihin wato fitar da shi ma kana yanzu kuma nabi sallallahu alaihi wasallam huwa al-aqaqul madi wato abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi wa Allah shine kyautarsa da bayar wasu wanda yake zai iya bada amma annabi yamliku wallahu wa huwa al-mayyul qalbi aw ay ay al-qur abinda Allah ke mallakar sa dangane da annabi kuma shine abin da ya shafi son da annabi yake yi wa matansa a zuci wa Aisha radiyallahu anha an karbo daga Aisha Allah ya kara mata yadda to anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana idza safara aqra'a baina nisa'i annabi ya kasance idan zai yi tafiya to yakan yi qur'a tsakanin matansa an gane dawa wannan nasu sa'adi ya ce tusta'malu qur'atu inda al-muhami min al-huquqi aw la al-tazami tusta'malu qur'atu inda al-muhami min al-huquqi aw la al-tazami ana amfani da qur'a inda ruhu hannu cikin abin da yake ruhu hannu an kasa gane ya ya kamata a yi shi kenan sai a ainihin wato yi koya an gane ko minar hukoki na daga hukoki a wani da tazabuni ko kuma abin da ya shafi abin da ya rikice yana da yawa ana so a tantance me ya kamata a sai a yi koya don a tantance me ya dace an gane magana da kyau ko وعن النبي صلى الله عليه وسلم وظل النبي صلى الله عليه وسلم يعدل بين نسائه annabi ya kasance a rayuwarsa ya ci gaba da yin adalci tsakanin matarsa baya wasa wajen yin adalci hatta fi maradihi alladhi mata fihi har annabi ya kai amma a lokacin abin nan rashin lafiyar da ya rasu bai yi wasa wajen adalci wa matarsa ba kana yaqulu annabi ya kasance yana cewa aina ana yau yau kan aina nake annabi yana tambaya yau idan ya farka a wannan dakin sai ce gobe a ina nake yana ta tambayar matan shi aina ana bada gobe a ina nake haka annabi ya dinga ainihin wato tambaya kamar da imam bukhari ya rawaito wannan wannan magana wa ila fil hikma an faɗa a wata magana ta hikima baitun bila adlun sidinan sahiho duk gidan da ba a adalci to karamin kurkuku ne gida haka ne saboda gida ne wanda ba ka da yanci dama kurkuku ma ana adalci ba haka ake zaune ba abinci ba mai kyau ba ba walwala ba za ka fito kaɗan wataya a cikin gidan ba akwai lokacin ba da idan ba a yarda ba za ka sha iska ba to haka to yi suka ce duk gidan da ba a adalci to wani karamin kurkuku وكان معاذ بن جبل رضي الله عنه معاذ بن جبل الله عنه بن سركي يا رب الشيء الجنة متزوجا من امرأتين يا أو وسما تابعين معاذ بن جبل ينا وسما تابعين فإذا كان عند إحداهما idan yana wurin ɗaya daga cikinsu la ya sharam to baya shan ruwa a wurin ɗaya wala ya tawaddo kuma baya yin alwala a ɗakin ko ban ɗakin ɗaya ni dai ta ukura a ɗaya ɗakin baya yi ba kuma ba an hana shi bane in har akwai buƙatar haka kana ɗakin wance ke ka ji kana buƙatar ka je ɗakin wance ka ɗauko wani abu na ko ka iya wani abu daban wanda ba ki da alaƙa da mu'amalantar ta ko kuma kusantar ta ba musulunci bai hana ka wannan ba amma saboda tsabar adalci irin nan ba dan jabar baya yarda shi kun gane magana baya yarda yana kokarin kiyayewa saboda gudun kada ya zalunci wata daga ciki da haka ya kasance yana kaucewa yin alwala ko kuma shan wani abin sha ko cin wani abinci a aikin ɗaya saboda gudun kada ya matsalacin adalci tare da cewa mun ce ba wai mai halatta ba ne ya halatta ka yi mu'amala da wata a ɗakinta ta hanyar ɗaukar wani abu ko sa wani abu misali a ce kayi wanka kana son sa tufafi amma tufafin da kake son sakawa yana ɗakin wata ba kwana ta halatta da ne ka sa tufafin da kake na fata muna halatta kar kuma kuma ta ku ɗauki wannan a matsayin wani abin nan ki ta buga waya kina cewa malam sai ya wanka a ɗaki na amma sai ta buɗa ne kwata ya canza gida ha in akwai rigar yana buƙata ya je ya canza babu ne Allah ya shirya ka thumma tuwfiyata ko tuwfiyata sannan sai suka rasu waɗannan matan biyo min wahidi a rana ne da suka rasu fi tsakoni amwas a cikin wani annoba wanda da aka yi mata ake mata suna da amwas bi sha a garin sha wata annoba ce kamar dai corona nan da zo ta dinga kashe mutane a wancan lokaci to su ma matan duk sai suka rasu rana ɗaya wannan su fi shugulin mutane sun shagaltu ba sa cikin hayyacinsu ba hafara na kuma hafara don haka da kansa sai tona masu kabari an gane ko sun ma asfama aiwa rabar ƙura'ata sannan sai ya musu ƙuri'a bai da kuma tsakaninsu ayyatu ma tuwa a fil kabari a wala wacce ce ya kamata a saka a cikin kabari kafin ɗaya ku ji adalci lokacin da yake raye da su baya yarda ya yi abu a ɗakin wancan bai yi ɗana wancan ba ko ya ɗauki haƙƙin wancan ya kai wa wancan baya yarda adalci ya kawo har ranar rasuwarsu da suka rasu a cikin annoba ya zama jama'a sun shagaltu ba yadda za a yi ma a zo a iya kai su kabari makabarta sai tona musu kabari shi da kanshi amma da dai saka su a kabari sai ce to kar ya sa wance ya zama ya fifita wancan akan wancan bari ya koyi a sai ya koyi a tsakaninsu nan ya sa aka ya sa aka rubuta masa ta farko nan ya sa aka rubuta ta biyu sai ce wani zai zaɓa musu ce kai zaɓa wa wannan kai kuma zaɓa wa wannan wannan yana ɗauko ana buɗe sai a ga wancan ita farko sai ce ba a fara sa wannan kuma da aka buɗe a ga ita ne ta biyu ita ce ita kuma ta biyu baya wannan adalci yanzu mun rasa shi yanzu ba ma adalcin wai ka je ka yi ainihin wato ya labara a aikin dai matarka ko ka abu nan ba yanzu adalci ma na idan wance za ka sai a ka siyo musu iri ne ko ka siyo musu tara ko ka ba su kuɗin ba za ka yi ba akwai mutumin da na sani wallahi matan sa ko tafiya ɗaya ta yi sai ya ɗauki kuɗi ya bata kuɗin mota ne ya bata da kudin da za ce wa mata ‘ya'yan uwanta alheri sai lissafa daidai wannan kudin kuma sai ba wa ɗaya da ke gida in ta ce me ya faru sai ce wanta ta yi tafiya na ba ta dubu biyu kudin wanta na ba ta dubu uku na ce ta ba wa ‘yan uwanta a wani inda ne ke ma ga dubu biyar to an yi ba tafiya da ne ba ni ma tafiya za ta tafi da ce a'a in kin tafi tafiya abin da na ba ki ita ma na ba wanda asali kamata ya yi kowace za tafiya kai mata abin da take bukata ko ita ma wannan ita ta ta tafiya kai mata abin da na karka an yi adalci ko ba a yi ba an yi amma shi bai yi da haka in dai wannan ta za ta yi tafiya dubu biyar aka kashe mata ne to sai ya kira da dubu biyar din nan kuma sai ba wata tafi gida in ma in ita wata tafi gida in ma ta yi tafiya dubu hudu ya ba ta ne to wannan ma sai saka ba ta dubu shi kuma haka ya ɗauki rayuwarsa kun ga ai tsakani da Allah ba kowa yake da wannan tunanin ba saboda haka ana buƙatar kowa ya shiga taikayinsa da kuma yi wannan adalci idan muka yi shi muna da lada a wurin Allah sannan zai saita mana gidajenmu sannan za mu samu sauƙin mu'amala da yan uwanmu sannan duk wata fitina kuma za mu samu sauƙin ta amma ba za mu yi adalci ba ba za mu zauna lafiya ba sannan kuma ba za mu zauna da yan uwanmu cikin nutsuwa ba sannan a gobe kiyama kuma duk sai Allah ya kama saboda babu abin da Allah ke gaggawar kama mutum da shi sama da haƙƙin ɗan uwanka a gaban wurin zamantakewa zalunci ka zalunci ɗan uwanka ba abin da ya kwanna hasari a wurin Allah a mu'amala tsakanin ɗan adam da ɗan adam ɗan uwan shi a mu'amala tsakanin bawa kuma da ubangiji bawa abu mai hadari irin shirka ina fata mai Allah ya shirya da ku kasantuwar ba mu fara karatun da wuri ba a za mu dakata a nan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu da nan wanda muka kuskure Allah ya yi mana za mu tashi sati mai zuwa isbir ala akhlaqiha mutum ya hakuri da ɗabi'u da halayen mata shi wata mata za ka ga cewa tana da ɗabi'u nuna na ba su da kyau to ana so kai da mutu ka zama mai hakuri da danna zuciya ni ne ma ya sa kai aka fifita ka a hankali aka fifita ka a ilimi aka fifita ka a komai aka nuna kana sama da ita saboda kai za ka iya hakuri zama da ita dan na ne tabbatar muku yau da Allah cewa ya misau qawwa muna ana rijal mata su ne sama da maza to ba saki ba idan akwai ranaka da kora da fafara da duka wala da mu da ku a hannu ko ba haka bane saboda namiji shi yake iya danna abu mace ba ta iya mace ba ta iya yanzu kura za ku ga idan gaba ta ɓarke tsakanin mutane guda biyu in maza ne abu mai sauƙi ne ka zauna da su ka saba su wani ma kuma yana kuma kana ba da kuma yana cewa ta wuce haka ne amma na ne tabbatar muku idan tsakanin mata ne kafin ka iya sasanta su ta hankalin da ta shi saboda ku Allah ya yi muku da rike da abubuwa to ya sa inda Allah ya hukunta maza ne a ƙasa ko kuna sama wayo da da lamarin ya mana mu Allah amma sai Allah ya nuna cewa mu ne sama ku ne ƙasa da aka samu ɗan dama dama muna addu'a Allah ba mu ikon gyara kurakuran sai a sanar da sauran mata cewa mu dawo karatu insha Allah ta'ala tunda wasu ba su da ba su da masaniya ba su da labari subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa salamu